إن الحمد لله نحمده ون... ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باين هكا إمواء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام barkan mu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin gwallaga da ke nan cikin garin Bauchi a jihar Bauchi a wannan yammaci na talata yau muna 20 ga watan Ramadan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1444 wanda kuma yake daidai da 11 ga watan 4 miladiya ta 2023 a wannan majalisi wanda muke tafsirin alkur'ani mai girma da kuma muna cikin tafsirin suratul hajji inda muke cikin tafsirin ayata 52 ko da uku ayata 54 bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
وليعلم الذين أوتوا العلم أن
ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم وانا آيوي من تفسير سؤاجية شكرا جيا أبلا ya rage shi ne mita aliki a kan waɗannan zukata guda uku da Allah subhanahu wata'ala ya ambata a cikin waɗannan ayoyi Allah subhanahu wata'ala ya faɗi zuciyar da take da cuta liyaj'al Allah liyaj'al ma yulqi ash-shaytan fitnatan lil ladina fi qulubihim marad akwai zuciyar da take tattare da cuta akwai kuma zuciyar da take busasshiya ke kasasshiya wato matacciya wal qasiyati qulubuhum sai kuma zuciyar da take natsatsiya ita ce zuciya ta uku fatukhbita lahu qulubuhum to wannan zukata guda uku a ibn al-qayyim alayhi rahmatullahi yayi tsokaci akan su yayi a cikin littafin sa shifa'ul ali sannan kuma a cikin littafin sa igasatul lahfan za mu dauki maganar sa ɗaya daga cikin maganganun da yayi ita ce maganar da yayi a cikin igasatul lahfan inda yake cewa فجعل الله سبحانه وتعالى القلوب في هذه الآية ثلاثة الله سبحانه وتعالى يا كسا زكاتا إلي أكو أتكم ونن آية قلبين مفتونين وقلبا ناجيا زكاتا قدابيو سوني فتنن زكاتا su ne waɗanda fitina ta ci wato ta shige su sannan kuma zuciya guda ɗaya ita ce wadda ta samu kubuta falmaftunan alqalbu alladhi fihi marad wal qalbu alqasi zukata biyu fitinannu ko waɗanda fitina ta shige su ita ce ta farko zuciyar da take da cuta a cikinta da kuma ta biyu zuciyar da take kirkasashiya والناجي القلب المؤمن المخبت إلى ربه zuciyar kuma da ta kubuta ita ce zuciyar mumini wace ta nutsu zuwa ga Allah subhanahu wata'ala wa huwa al-mutma'innu ilayhi al-khadi'u lahu al-mustaslimu al-munqad tace zuciyar da ta nutsu zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ta kasantar da kanta zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ta miƙa wuya malam yace wa zalika anna al-qalba wa ghayruhu min al-a'dha'i yuradu minhu an yakuna sahihan saliman la afata lahu yace saboda zuciya kamar sauran gabobi ne naka na kai kai dan adam a jikinka ana buƙatar wannan gaba ta kasance lafiyayya ce tana aikin da aka yi halicce ta saboda shi ليتأتى منه ما هيئ له وخلق لأجله وخروجه عن الاستقامة إما بيبسه وقساوته وعدم التأتي لما يراد منه يتفتر kowace gaba daga cikin gobin da ke jikinka daga daidaito rabuwarta da daidaito shine ko dai ta kanjame ta bushe ta lalace ya zanto ba za ta iya yin aikin da aka halicce ta don ta yi ba kaliyar shalla wal lisan al-akhras wal anf al-akhshab kamar hannun da yake shanyayye ko kuma harshen da yake bebe ko kunnen da yake kurma hannun da ya shanye ba zai yi aikin da ake bukata sai yayi ba ba zai iya daga wani mai nauyi ba ba zai iya karba ba ba zai iya ajewa ba ba zai iya dagawa ba hakanan harshen da yake bebe shi ma ba zai iya furta kalmomi ba ba zai iya furta lafuzza ba ba zai iya magana ba sannan kunnen da yake kurma shi ma kuma ba zai ji sauti ba ba zai ji duk wani ƙara ba saboda ka ga gaba ce wacce ga ta nan amma kuma ta samu matsala tare da ita ba za ta iya bada aikin da aka halice ta domin shi ba wal ayn allati la tusiru shay'an ko idan da baya iya ganin komai wataƙila ba ka ganshi dara dara amma kuma baya gani saboda ya samu matsala wa imma bi maradin wa afatin fihi tamna'uhu min kamal hadhihi al af'al ko kuma ya zanto gabar tana nan amma kuma ta kamu da wata rashin lafiya rashin lafiya da za ta hana ta ta yi wannan aikin cikakke ko da za ta iya aikin amma da rauni aikin ba zai yi kamar yadda ake so ba yana ji amma sama-sama yana gani sama-sama hannun yana amfani amma sama-sama me yasa saboda cutar da ta sami wannan gaba ووقوعها على السلف فذلك فلذلك انقسمت القلوب إلى هذه الأقسام الثلاثة تو هكذا shi yasa zuka zuciya ma ta kasu gida uku akwai zuciya da take lafiyayya akwai kuma zuciya da ta kamu da rashin lafiya akwai kuma zuciya da ta mutu burus haka ubangiji subhanahu wataala ya bayyana malam yace fal qalbu sahihu as-salim laysa bainahu wa bain qabul al-haqq wa mahabbatihi wa itharihi siwa idraki ya ce lafiyayyar zuciya ita ce zuciyar da babu wani shamaki tsakaninta da karɓar gaskiya ta so gaskiya ta fifita gaskiya face kawai abinda take bukata shine ta fahimci gaskiyar da zarar ta fahimta za ta karɓi wannan gaskiyar za ta so wannan gaskiyar kuma za ta fifita wannan gaskiyar akan komai yace fa huwa sahihul idrak lil haqq tamul inqiyadi والقبول له زوجيا لافيا لافيا tana da ingantacciyar fahimta da take wa gaskiya sannan kuma tana miƙa wuya ga gaskiya ta, karɓi gaskiya hannu biyu to da ita ce lafiyayyar zuciya lafiyayya ce wajen fahimtar gaskiya din nan da nan kuma lafiyayya ce wajen gaskiyar ta samu shiga ta zauna cikin ta daram wal qalbul bayyitul qasi amma zuciyar take matacciya ke kasashiya busasshiya ya ce la ya ƙabalu huwa la ya ƙalula ba ta karɓar gaskiya kwata-kwata kuma za ta miƙa kai ga gaskiya ba walƙalbul mari zuciya kuma mara lafiya in galaba alaihi maraduhu ta haka bil mayyitil qasi yayin da cutar ta tsananta to da shi da matacciyar zuciya kusan ɗaya suke ba zai yi wani amfani ba saboda cutar ta ci ta cinye wannan zuciya وإن غلبت عليه صحته إن كما تبنغرن لافير يافي يوا يافي رجاي akwai cuta amma kuma kaso mai yawa daga cikin bangarorin zuciyar yana da lafiya to kaga wannan sai a riskar da ita ga zuciyar da take lafiyayya wato a cikin waɗanda suke da zukata marasa lafiya akwai wanda rashin lafiyarsu bai tsananta ba za su iya dawowa masu ci gaba da aiki yadda ake so kamar mutumin da yake saban Allah zuciyarsa tana dauke da cuta ba mutumin da yake riya kamar mutumin da yake da jiji da kai kamar wanda yake da hassada duk waɗannan akwai cuta a cikin zukatansu amma waɗannan baya hana wata rana a yi musu wa'azi a karantar da su kaga cewa zuciyar ta dawo ta fikin ta ci gaba da aiki daidai ta samu lafiya akwai kuma waɗanda cutar ta ci ta cinye kamar wanda suke da wato cutar munafici cutar munafici cutar shakka da tababa kan abin da suke ji na maganar Allah da manzansa kamar munafikai munafikai cuta ce a zuciyarsu amma kuma cutar ta ci ƙarfinsu ta cinye zuciyarsu da su da matattun da ɗaya suke shi yasa kafiri yake kasancewa can ƙasa inda munafiqina fi darkil asfali min an-nar to shine malam yace fama yulqihi ash-shaytanu fil asma'i min al-alfaz wal qulub min ash-shubah wash-shukuk fitnatun li hadain al-qalbayn abinda shaytan yake jefawa a cikin kunnuwa na wasu kalmomi ko wasu lafuzza ko ya jefa wasu shubuhoyi a cikin zukata ya saka shakka da tababa a cikin zukatan wasu to fitina yake zama ga waɗannan zukatan guda biyu zuciyar da take batacciya da zuciyar da take da cuta da zarar wannan shubha ta zo sai ta ƙara wa cutar ƙarfi ko kuma mutaccen zuciya daman abin da take jira kenan marici wa quwwatan lil qalbi al hayy as salim amma lafiyayyar zuciya da zarar wata fitina ko wata shubha ta zo to ba ta zama fitina a kansu gare su za su ƙara musu ƙarfin imani za su ƙara gane cewa gaskiya gaskiya ce Allah zai ƙara haska musu Allah zai ƙara nuna musu shine wa inna Allah la hadi alladhina amanu ila siratul mustaqim Allah mai shiryar da waɗanda suka yi imani ne zuwa ga tafarki madaidaici Allah ba zai basu su dulmiya cikin wannan shubha ba shi yasa yayin da ya zanto mutum ya kyautata alaƙarsa da ubangiji subhanahu wataala ya tsarkake zuciyarsa to zai zanto dukkan wata guguwa duk wata shubha duk wani abu da zai taso ba zai masa tasiri a zuciya ba zai sa ya raurawa ba ko ya girgiza akan abin da yake da yaƙini akan sa na gaskiya saboda zuciyarsa tana da rai li'annahu yaruddu zalika wa yakrahuhu wa yubghidu saboda da zarar wata shubha ta zo wadda za ta dagula lissafi zai ji baya son sauraron ta ba zai yi watsi da ita zai furzar da ita nan take wa ya'lamu annahu anna al-haqq fi khilafihi zai gane cewa wannan shubha gaskiya ta saba mata sabanin gaskiya ce za ta taba zama ita ce gaskiya ba fa yukhbitu lil haqq wa yatma'innu wa yanqat nan da nan sai ya nutsu ya miƙa wuya ya jayu zuwa ga gaskiya ويعلم بطلان ما بطلان ما القاه الشيطان ya kuma gane cewa abinda shedan ya jeho din nan ƙarya ce bata ne ba gaskiya ba fa yazdadu imanan bi mahabb bil haqq wa mahabbatan lahu wa kufran bil batil wa karahatan lahu sai ya ƙara jin imaninsa ya ƙara habaka ya ƙara hauhawa ya ƙara kuma san gaskiya ya kuma ƙara butulcewa da kafircewa ƙarya da kuma kinta fala yazalu alqalbu almaftun fi miryatin min ilqa'i shaytan amma fitinanniyar zuciya zuciyar da take matacciya ko zuciyar da ta kamu da cuta mai tsanani ita kuma za ta ci gaba da tababa za ta ci gaba da tababa shi yasa ake son koyaushe mutum ya zanto alhakarsa da ubangiji subhanahu wataala tana da ƙarfi kuma ya yawaita addu'a rabbana la tuzigh qulubana بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ya fahimci cewa zukata a hannun ubangiji suke ya rika roƙon Allah subhanahu wataala kada ya karkatar masa da zuciya bayan ya shirye shi yayi masa rahama dan shine mai yawan kyauta mai bayarwa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana yawan addu'a yace Allahumma ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dinika ya Allah mai tabbatar da zukata ka tabbatar da zuciyata akan addininka kada mutum ya rudu da iliminsa ko ya rudu da wayansa ko wayewarsa ya zaton cewa ba za a wato fitina ba za ta iya shiga zuciyarsa ba kada wannan ya rude shi sai ka ga wayayye amma ya zama gaula a cikin sha'anin addini ya zama dolo ya zama sakarai saboda mai saboda yana jiji da kansa yana ganin shi ya isa yana da wayo yana da wayewa yana da ilimi yana da kaza yana da kaza saboda haka shi ba wanda ya isa ya yi wasa da hankalinsa a'a ka riƙa roƙon Allah ka riƙa roƙon Allah sabat wa thabbit aqdamana ka tabbatar da diga-digan mu Allahumma ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dinika nabi addu'a yake yi a cikin dare tashi yana sallah Allahumma rabb jibril وميكائيل وأسرافيل فاطر السماوات والأرض أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم النبي الله لذا أكي مسا وحي وأن الله سبحانه وتعالى يسألك كذوج يسيوانكي شيء ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ضد وأن مسعيد يتاكى cikin dare yake tashi iyalansa suna bacci duniya tana bacci yana addu'a yana ya Allah ubangijin jibril da mika'il da asrafil kai ne mahaliccin sammai da ƙasa kai ne kake hukunci tsakanin bayanka cikin abin da suke sassabawa a kansa ka shiryar da ni akan abin da suka yi sabani a cikinsa domin kai ne kake shiryar da wanda kaga dama zuwa ga tafarki madaidaici haka annabi yake addu'a Allah ka shiryar da ni haka yake cewa duk matsayin sa duk wayin sa yana tare da Allah koyaushe to ba komai bane wannan karantarwa ce ga al'ummarsa kuma annabi sallallahu alaihi wasallam duk matsayin nan da aka da Allah ya bashi cike yake da fargaba da tsoron Allah yana cewa ana akhshakum lillah wa atqakum la na fi ku tsoron Allah na fi ku takawa na fi ku takawa saboda ka kai ka rika ganin kamar kafi karfin wai shedan yayi wasa da hankalinka ko wani yayi wasa da zuciya ka roki Allah ta bani ka roki Allah ya tabbatar da dagadirinka to shine anan Allah subhanahu wataala ya ce cewa wala yazalu alladhina kafaru fi miryatin minhu hatta ta'tiyahum as-sa'atu baghtatan aw ya'tiyahum adhabun adhabu yawmin aqim wala yazalu alladhina kafaru fi miryatin minhu wadanda suka kafirta ba za su daina tababa game da alqur'ani ba za su daina tababa akan alqur'ani ba hatta ta'tiyahum as-sa'atu baghtatan har sai alkiyama ta zo musu kwatsam ba zato ba tsammani أو يأتيهم عذاب يوم أقيم وكما عذاب وليني بكرارة تزومس أنا أبنجي سبحانه وتعالى bayan ya bayyana halin da kafirai suke ciki da kuma halin muminai sai Allah ya sake dawowa yake kuma sharhin halin kafirai kuma yake nuna cewa kafircin nan da sukan alkur'ani da sukan annabi sallallahu alaihi wasallam da abin da yazo da shi har alkiyama ta tashi ba za a daina ba ba wai wancan da ake baka labari ya faru a zamanin sa daga su Abu Lahab da su Al-Walid ibn Mughira da sauran manyan manyan kafirai da suka tsaya gaban ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da da'awarsa kakkaza su cewa iya nan al'amarin zai tsaya a'a haka kafirci zai ci gaba da yaduwa kuma sa mutane shakka da taba ba cikin sha'anin alkur'ani da addinin Allah ba zai gushe ba har alkiyama ta tashi don haka masu aiki suna yi masu da'awa suna yi masu karantarwa suna yi masu ilmantarwa suna yi masu azi suna yi su ma kuma waɗancan da shaidanin su ma suna nasu ba za a daina ba ba maganar a ƙaƙƙauta haka duniya ta kafu tun daga lokacin da Allah subhanahu wataala ya rice annabi Adam ya busa masa rai aka fara gwagwagwa da shaidan aka fara artabu da shi kuma haka ya ci alwashi gaban Allah tare da rantsuwa cewa har alkiyama ta shi ba zai kyale dan adam ba kuma a gaban ubangiji subhanahu wataala yayin rantsuwa yace mafiya yawa sune za su bace Allah ya bar masa wannan ce wala tajidu aktharuhum shakirin Allah da kansa yace wa qalilun min ibadiyash shakur a gaban ubangiji ya faɗi wannan da daman su ba za ka same su masu gode maka ba ma'ana masu bauta maka sai na san yadda yana tabar da su Allah ya ce kaɗan ne daga cikin bayina masu gode mu haka ubangiji subhanahu wataala yawa wutar jahannama alkawari sai ya cika ta la abda anna jahannama min aljinnati wan nasi ajma'in sai na cika jahannama da mutum da aljan haka Allah zai cika mata wannan wannan wato alkawarin da ya mata yawma naqulu li jahannama hal imtalati fa taqulu hal min mazid da cewa jahannama kin cika ta ce akwai ƙari Allah ce wala yazaru ladina kafaru fi miryatin minhu waɗanda suka kafirce ba za su daina taba ba da shakka game da alkur'ani ba game da abin da muka saukar maka wannan kuma har zuwa tashin alkiyama al'allama ibn ashur alaihi rahmatullah yana cewa a nan ubangiji subhanahu wataala a wannan ayar ya keɓanci waɗanda suka kafirce wa alƙur'ani bayan da can ubangiji ya yi mana magana akan waɗanda suka kafirce wa manzanni gaba ɗaya amma sai aka zo yanzu ake maganar waɗanda suka kafirce wa alƙur'ani ma'ana kafiran wannan al'umma cewa shakkarsu da tababarsu game da manzancin annabi sallallahu alaihi wasallam da gaskiyar alƙur'ani ba za ta gushe ba za ta ci gaba ba za su ci gaba da tababa akan cewa alkur'ani ba gaskiya bane akan cewa alkur'ani ba daga Allah yake ba in kaga abin ya zo ƙarshe to alkiyama ce ta tsaya ita ce ta tsaya ita kuma za ta tsaya ba gatatan ba sanar da su za a yi ba cewa ga alkiyama nan ta zo ku shirya ballantana su yi imani kwatsam haka za ta zo ta same su wani a ma'aikatarsa wani a kasuwarsa wani a gidansa wani yana cikin da'ar Allah wani yana cikin saɓon Allah haka za ka wani yana gona yana shuka wani yana noma shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ce hatta ta tiya wa sa'atu baqtatan har alkiyama ta zo musu ba zato ba tsammani yayin da alkiyama kuma ta zo kuma ba maganar imani da zarar ashraqu sa'a ta bayyana to kuma an rufe kofar imani ko ba magana ranar da ranar da rana za ta za ta hundo daga mafadarta to kuma shikenan a lokacin an dakatar da karbar wani mu'mini a bayan kasa ba kuma wanda zai imani Allah subhanahu wataala ya karbi imaninsa هل ينظرون إلا أن تأتيهم إلا أن يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا لا ند ساشن آية وبيجي زيد لا ينفع نفسا إيمانها با wani rai da imaninsa zai amfane shi la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu matukar gabanin wannan ranar bata yi imani ba aw kasabat fi imaniha khaira ko kuma da ta yi imanin ta yi aiki da kwarai a wannan lokacin kuma komai ya dakata to zuwan wannan kuma zai zo bagatatan ne ba zato ba tsammani Allah subhanahu wataala ya kirawo alkiyama da sa'a sa'a wato wani lokaci kayyadajje saboda lokacin ta kayyadajje ne da zarar ya zo to fa babu daga kafa ko kadan ba za a ƙara minci ɗaya ba za a rage minci ɗaya ba قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون هنا ده وعد ونيني wanda in yazo ba za a jinkirta muku sa'a ɗaya ba za a ƙara muku gaba ba ba magana a rage maka ba ruwa a ƙara maka shi yasa aka kira wata sa'a Allah ce awi atiyahum azabu yawmin aqim ko kuma azabar wani yini bakarara ta zo musu to malamai suna da maganganu guda biyu wajen tantance wani yini ne Allah ya kira makarara san makarara ce wace ba ta da ba ta haihuwa ko mutumin da ba ya haihuwa to wanda ba ya haihuwa shi yake ce makarara to Allah ya sifanta wannan yini da cewa yini ne makarara wasu malamai suka ce ana nufin rana alkiyama rana alkiyama kamar ad-dhahhak ibn muzahib kamar ikrima da mujahid cikin ruwayoyi biyu da aka samu daga gare su kamar al-hasan al-basri kuma da yawa daga cikin malaman tafsiri haka suka fassara wannan yini bakarara cewa ana nufin ana nufin ranar alkiyama kamar abu hayyan al-andalusi a cikin littafin sa al-bahr al-muhit kamar ibn kathir a tafsirin sa kamar ash-shawkani a fatul qadir da su a shanƙiti a zuwa ulbayan da sauran malaman tafsirin dama sun fassara cewa yawon aqib ana ana nufin ranar alkiyama ita ce ranar da take yirin da yake bakarara ne me yasa aka kirawo shi bakarara suka ce li annahu la lailata ba'dahu wa la yawm babu kuma wani dare bayan sa babu kuma wani yini bayan sa yadda ka san bakarara wanda ba haihuwa ba zai bar baya ba to haka nan wannan yini in ya zo shi kenan babu kuma wani yini a bayan sa da zai ƙara zuwa babu kuma wani dare saboda dare wani gudanar rana da wata su ne dare gudanar rana da duhu da dare da abin da rana to duk abin da ka sani a sama Allah zai canza shi wannan rana yau to yau mutu baddalul ard ghayra al-ard was samawati a ranar za a canza sama da ƙasa duk a sake musu fasali sauraka wannan ranar a tafiyar da haskenta wata da komai da ka sani to kaga ba magana kuma a ce rana ta faɗi gari ya waye dare ya yi gari ya waye babu to shi yasa ka kira ta yawmul aqim rana ce ba karara yini ne ba karara ba shi da dare balle wani yini ya biyo bayansa wasu daga cikin malamai suka ce ana nufin ranar badar Allah yana gaya wa kafiran da suka addabi annabi sallallahu alaihi wasallama suka hana mutane su karbi musulunci suka shiga gallaza ma waɗanda suka karbi suka karbi musulunci to za su ci gaba da taba ba su sai ranar da Allah subhanahu wataala zai musu damka a lokacin da za su da za su zanto ubangiji subhanahu wataala ya gaba da su ba su a bayan ƙasa to suka ce shine ranar badar da wannan ranar manya-manyan jima-jiman kafirin aka kashe su a ranar saboda ita ce ranarsa ta ƙarshe daga ita babu kuma wata rana da ta hudu a kansu suna da rai ta faɗi a kansu suna da rai saboda ka wasu malamai suka ce wannan shi ne ita ce yau mun aqib aw yatihum azabu yawmin aqib ko dai alkiyama ta zo musu ko kuma azabar wani yini bakarara a kansu wanda zai zama musu bakarara yini ne na ƙarshe ya zo musu suka ce ranar yakin badar kenan daga cikin waɗanda suka aka samu wannan tafsiri daga wajensu akwai Ubay ibn Ka'ab ibn Abbas da ibn Jubair da kuma wasu ruwaya daga Mujahid da Ikrima da kuma Qatada da Suddi kuma shine tafsirin Ibn Jarir al-Tabari wasu da yawa daga cikin malamai na tafsiri sun tafi akan wannan fassara cewa yawmul aqib ana nufin ranar Badr daga cikin Ibn Jarir al-Wahidi az-Zamakhshari al-Ras'ani wanda shi rasa ne a cikin kunuzul rumuzul kunuz tafsirin sa yake cewa wannan shine yawancin malaman tafsiri suka tafi akan sa Haras ibn Ashur to akan wannan suka tafi abin da yasa suka ce ai an faɗa alkiyama za ta atiya musa'atu baqtatan saboda ka azabu yawmin aqim ya kamata ya zama wata rana ce ba alkiyama ba saboda suka ce yawmin aqim shi ranar su ta ƙarshe ranar su ta ƙarshe yan siyasa mu suna cewa da ci taliyarsa ta ƙarshe to ranar da za su ci taliyarsa ta ƙarshe ke to me yasa aka kirawo ranar badar sun ce ita ce ranarsa ta ƙarshe domin ita ce ranar da a cikin yinin wannan duk aka girbe su ba su ƙara ganin wani abu dare ba ba ba su ƙara garman albari balle kuma wata ranar su waye gari suna da rai ma wasu daga cikin malamai kamar yadda muka ce sun ce ana nufin ranar alkiyama kamar ibnu kathir da ya tafi akan wannan ma'anar yake cewa wa hadha alqawlu huwa sahih wato maganar farko cewa ranar alkiyama ake nufi ce magana sahihiya yace wa in kana yawm badr min jumlati ma uyidu bihi koda ko shi kansa ranar badar yana daga cikin lokacin da aka yi musu aka razana su da zuwansa aka tsorata su da cewa akwai ranar da za su zo za su gaya wa aya zaƙinta duk da ranar badar tana daga cikin wannan lakin hadha huwa al-murad amma anan yace ana nufin alkiyama ne dan haka ne ayar gaba tace al-mulku yawma idhin lillahi yahkumu bainahum kaga ana maganar ranar alkiyama ce tace ranar da mulkin Allah yake bayyana ga kowa da kowa har wanda bai yarda ba da Allah a ranar zai yarda cewa mulki na Allah ne to shine maliki yawmiddin shine mulkin ranar sakamako al-mulku yawma idhin al-haqqu lir-rahman وكان يوما على الكافرين عسيرا mulki a wannan ranar gaskiya ne na Allah ne mai rahama kuma rana ce mai tsanani ga kafirai haka nan al'alamatu shaqiqi shi ba ce aka dubi ayoyin alqur'ani za su nuna cewa ana nufin yawmun bin al-yawmul aqim ana ana nufin ana nufin ranar alkiyama yace saboda ayar da za ta zo gaba tana ƙara fassara الملك يومئذ لله yana ƙara nuna cewa ranar alkiyama ake nufi tunda shine ranar da Allah subhanahu wataala zai yi hukunci tsakanin bayinsa yake cewa duk da cewa ita ma ranar badar din yawmul aqib din ce a gurin su amma dai a nan ana nufin ita ranar alkiyama Allah subhanahu wataala ya ce
الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين Allah subhanahu wataala ya ce al-mulku yawma idhin lillah mulki a wannan ranar na Allah ne shi kadai yahkumu bainahum zai yi hukunci tsakanin su fa amma allazina amanu wa amilus salihati fi jannatin na'im to amma waɗanda suka yi imani kuma suka yi ayyuka na ƙwarai to suna cikin aljannatayya da ni'ima wallazina kafaru waɗanda kuma suka kafirce wa kazzabu bi ayatina suka ƙaryata ayoyinmu fa'ula'ika lahum azabun muhim to waɗanda suna da azaba mai wulaƙantarwa Allah subhanahu wata'ala ya bayyana halin fariƙai ne a nan duniya wasu sun yi imani wasu sun kafirce wasu sun bi annabi sallallahu alaihi wasallam wasu sun kibin sa to a lahira ma haka za su rabu gida biyu fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir wasu su tafi aljanna wasu tafi wuta gwargwadon yadda ayyukansu suka kasance Allah ce al-mulku yawma idhin lillah mulki cikakken mulki a wannan ranar na Allah ne a ranar babu mai ja da shi akan sha'anin mulki a nan wasu ma suna cewa su ba suna da mulki da ce shi yake da iko da gidansa ce ni nake da iko da gidana yadda nake so ce shi yake da iko da jiharsa ce shi yake da iko da ƙasarsa ko shi yake da iko da masarautarsa wato kowa zai yi da awar mulki cewa yana da mulki a inda yake da shi gaba wani mulki ne wanda yake ba cikakke ba mulki ne na kasashe na kasashen mulki ne domin mulki ne da yake tattare da wahala da zillimi babu kwanciyar hankali a cikinsa babu wani mai mulki da yake kwana ya tashi baya da wani zillimi a ransa babu shi ana tsoronsa shi ma yana tsoro tsoron tsoro ake yi duk wani mai mulki yana tsoron talakawansa game da su ba suke jin tsoronsa yana da sojoji yana da 'yan sanda yana da kaza yana da kaza yana da kurkuku yana da police station haka ana jin tsoronsa saboda waɗannan shi ba kuma yana jin tsoro kada a tayar masa da fitinar da za ta sa mulkin gaba ɗaya ya bare za ka kowa lallashin kowa yake sauraka babu wani wanda yake da cikakken mulki ne ya abin da ya gada masu Allah shi ne yake da malakutu kulli shai wannan idan an sarrama cewa kada mulkin ne gare shi mulkin ne na hakika wanda kuma shi kansa wannan mulkin kusan mulki ne majazi suna ne kawai amma aka koma aka tsaya aka yi zube bakwariya sai aka cewa ba mulkin bane sai kaga cewa abu da yawan da kake so ya yi ya kiwa ina yake ina cikakken mulki yake anan kana ji kana ganin za a saba wa dokarka za a saba umarninka ka sa ai aki ka hana ai ayi ka yi barazana ayi dariya to amma an isa ayi wa Allah haka to shi yasa Allah ya ce al-mulku yawma idin lillah saboda a lokacin kowa zai yarda cewa mulkin nashi al-mulku yawma idin al-haqqu lirrahman mulki a wannan ranar tabbatacce ne ga Allah shi kadai shi kadai ke da mulki a wannan ranar ce limanil mulku al-yawm lillahi wahid al-qahhar a yau mulki na waye kowa ka zai an sa masa lillahi wahid al-qahhar ga Allah ɗaya tilo mai rinjaye ya hukumu bainahum shi zai yi hukunci tsakaninsu zai yi hukunci na adalci zai yi hukunci na adalci tsakanin bayansa muminai da kuma kafirai kowane daga cikinsu yana da'awa a nan kan cewa abin da yake kai gaskiya ne abin da ɗan'uwansa yake kai ƙarya ne shi ba wancan ya ce shi ne yake kan gaskiya ɗan'uwansa ba a kan gaskiya yake ba to a ran nan masu gaskiya za a gane su za a tabbatar da su ne masu gaskiya can baya Allah ce wali ya'lamu alladhina utul ilma annahu alhaqqu min rabbika su kuma wannan aka ce wala yazalu alladhina kafaru fi miryatin minhu wadancan da suka tabbatar da cewa gaskiya ce daga Allah take za su za a gane haka wadannan kuma da suke tababa akan sha'anin alqur'ani gaskiya ne ko ba gaskiya bane to su ma za su gane ko lokacin da kowa ya ga inda ya tafi wannan ya ga inda ya tafi cikin ni'ima coci wanda kuma ga inda ya tafi cikin azaba to dan kaga tabbas an gane mai gaskiya da wanda baya da gaskiya shi yasa ubangiji subhanahu wataala alai ya faɗi yadda sakamakon hukuncin zai kasance tunda ya ce ya hukumu bainahum zai yi hukunci tsakaninsu to ya sakamakon hukuncin zai kasance in yayi sai ce fa ammal ladina amanu wa amilus salihati fi jannatin nayi wanda shine sakamakon hukuncin wal ladina kafaru wa kadzabu bi ayatina fa ulaika lahum adhabun muhin Allah ce to waɗanda suka yi imani suka yi ayyuka na ƙwarai fi jannatin nayi suna cikin aljannatayya ni'ima waɗanda kuma suka kafirce suka karyata ayoyin Allah to waɗannan su kuma suna da azaba mai wulaƙantarwa ko ta wulaƙanci duk da cewa duk wani mumini ya san cewa mulki gaba ɗaya na Allah ne duniya da lahira lillahi al'amru min qabl wa min ba'd al'amari duka na Allah ne amma a ranar alkiyama ne mulkin nashi yake bayyana tar kowa ya sallama in akwai wanda yake da ja. yake cewa bai yadda ba yake taba ba yake shakka to a ranar kowa sai ya miƙa waya ya yadda yau ba la tamliku nafsun li nafsin shay'an wal amru yawma idhin lillah ranar da ba wani rai da ya mallaka ma wani rai komai al'amari gaba ɗaya a ranar da Allah ne saboda kowa da kowa zai sayar da ya tsaya ya ga cewa ya tsaya inda inda zai gane cewa mulki na Allah ne subhanahu wataala Allah ce fallazina amanu wa amilus salihati to amma waɗanda suka yi imani suka yi imani da Allah suka yi imani da manzo sallallahu alaihi wasallama suka yi imani da abinda manzo ya zo da shi na alqur'ani wa amilus salihati suka yi kyawawan ayyuka na kwarai to waɗannan aljanna za su kasance fi jannatin na'im a cikin gidajen aljanna na ni'ima da Allah subhanahu wataala zai ni'imta su zai ni'imta ruhinsu zai ni'imta gangar jikinsu zai ni'imta su bima la aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara bi qalbi bashar zai ni'imta su da abin da ido bai taba gani ba kunne bai taba ji ba sannan bai taɓa ɗarsuwa a cikin zuciyar ɗan adam ba aiki na ƙwarai dole sai an gina shi akan imani ingantacce shi yasa kaga Allah subhanahu wataala duk sanda ya faɗi amanu ci to amilus salihati sannan sai ya faɗi sakamakon aljanna saboda imani babu aiki na ƙwarai zai zama fanko ne dole in akwai imani sai an ga alamu da naso na wannan imani a tare da bawa a cikin ayyukansa da gaɓoɓinsa da yake da gaɓoɓinsa saboda haka za ka samu munafukai saboda babu imani shi yasa za ka samu aikinsu ya zanto aikin banza ne Allah baya karba baya karba sallar su ko sun yi sallah baya karban zakkar su ko sun yi zakka baya karban zikirin su ko sun yi zikiri saboda babu imani babu imani tare da su suna sallah idan ba ba sa sallah ba suna sallah idan qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nas alladhina hum an salatihim sahun saka suka yi zai sallah amma kuma sallar suna yin ta ne kawai saboda an sa musu ido ga a gano su a ce su ba musulmi ba ne da haka bari su je masallaci a gansu ana sallah da su annabi sallallahu alaihi wasallam zai fita jihadi ma har su bi shi daga in suka bi shi kuma su yi ta masa zagon ƙasa a filin yaƙi yadda za a yi nasara a kansa لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم في مثلا ناس زمومكم كل سنة تتعالى لكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم دعكم سنة كنتوا أتكينكم سنة تيأل فتنة لو كتن أكي بقاتل أسامو حد كي أسامو وتفهم ترجونا a lokacin kuma za su ta yada fitintinu a tsakaninku daga cikinku kuma akwai waɗanda suke ɗaukan magana daga wajenku suna kai wa abokan gabanku saboda haka ga su nan ana tare da su amma babu imani a cikin zukatansu su Allah ce ma hum bimu'minin min nas man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin Allah ce ba ba masu imani bane saboda haka ayyukan su da za su yi ba za su amfani su da komai ba a gurin Allah saboda ba su gina ayyukansu akan imani ba kamar yadda shi ma imani kadai ka ce kayi imani da fatar da fatar baki amma ba za a ganka cikin ayyukan kwarai ba to shi ma wannan ba zai isa ba ba zai wadatar ba idan mutum yana son ya samu cancantar shiga gida aljanna to sai ya haɗa imani da aiki na kwarai na lazina amanu wa amilu salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula ce wanda suka yi imani suka yi aiki na kwarai waɗanda su suke da aljannatai na firdausi da Allah ta radar musu su a matsayin masaukin su saboda haka Allah yake cewa wa amilu salihat suka yi ayyuka na kwarai sannan shi aiki ba zai zama na kwarai ba sai idan ya zanto an yi shi dan Allah kuma ya dace da karantarwa Annabi sallallahu alaihi wasallam yadda mutum yake da kyakkyawar niyya in ya zan aikin da yake ya sabawa koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan aikin abin watsi da shi ne man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun dole zai yi aiki ba da umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam shi yayi tunani ko wani ne ya dora shi akai amma ba aya ba hadisi to wannan aikin za a watsa masa da kayan sa ne komai komai wahala da shi a cikin sa ba za a karba ba sannan kuma dukkan aiki a zahirin sa da dacewarsa da sunna in ya zanto babu ikhlasi a cikin zuciyar bayyinsa bai yi shi don neman yardar Allah ba a'a ya yi shi ne don a yaba masa don a ce ya iya don a ce yana yi don a kuzuzuta shi don matsayinsa ya karu cikin mutane ko kuma a'a don yana tsoron ka a ce bai yi ba to wannan shi ba ba zai samu ladan wannan aikin ba ko da aikin yana da kyau komin kyan aiki innamal a'malu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa kowane aiki yana ginuwa akan niyya ne kuma kowane yana samun sakamakon abin da ya niyyata haka waɗannan hadisai guda biyu su ne ma'aunin kowane aiki kowane aiki ka auna shi da waɗannan hadisai guda biyu hadisi innamal a'malu binniyat da hadisin Aisha man amila amalan laysa alayhi amrun fa huwa sai ya hau kan waɗannan ma'aurai guda biyu ya zauna sosai sannan aiki zama karɓaɓɓe a wurin Allah amma dan ya hau ɗaya bai hau ɗaya ba to wani aiki ba zai zama karɓaɓɓe ba to ballantana kuma ya rasa hawa duka mizanin guda biyu akwai aikin da zaka ga an yi shi ba bisa koyarwar manzo sallallahu alaihi wasallam kuma sannan a yi riya a cikin sa aikin asali ma ba shi a sunna a sunna ba koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ka zo ka yi shi bisa wato kawai dan ka nuna wa mutane kai kana yi kamar mutum ya zo ya mutum ya yi riya a maulidi kaga mutum wanda ya maulidi da ba a sa shi ba sannan kuma a maulidin ba ya yi riya kaga ya ya ya sauka daga duka ma'aunan guda biyu saboda haka sai aiki ya hau kan waɗannan ma'aunai guda biyu to sannan yake zama al'amalu salih yake zama aiki mai kyau an yakuna khalisan lillah sannan kuma an yakuna ala shari'atillah sannan Allah ce wallazina kafaru wa kazzabu bi ayatina waɗanda suka kafirta kuma suka ƙaryata ayoyinmu fa'ula'ika lahum azabun muhin to waɗanda suna da azaba muhinun mai wulaƙantarwa waɗanda suka kafircewa Allah suka kafircewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka kafircewa alqur'ani da ayoyin Allah da ya saukar to waɗannan a ranar alkiyama suna da wata azaba azabar da za ta bayyana su a wani yanayi na wulaƙanci wani yanayi na muzantawa na kaskanci a cikin wutar jahannama a nan a duniya su rika nuna girman kai da nuna isa da kafafa da takama suna hura hanci to a ranar da za a samu kuma azabar da za a yi musu azabar da ta wulakanta su ta kaskanta su kaga sakamako ne daidai da irin aikinsu a nan sun yi wa gaskiya girman kai can kuma azabar Allah ta kaskanta su ta wulakanta su a nan sun yi wa ayoyin Allah da manzansa wulakanci a can sun gamu da wulakanci na azabar Allah sai rika faɗar maganganu akan alƙur'ani sai alƙur'ani ba daga wurin annabi sallallahu alaihi wasallam alƙur'ani annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya kirkiro shi alƙur'ani a wani da yake karanta masa yake yi masa shimtarsa ba shine ba Allah ne ya aiko shi da shi ba a'a alƙur'ani maganganu da na shaidanu maganganu iri-iri sun faɗa to a ranar nan za su gani a nan za mu ga ubangiji su bani ta'ala ci fa'amal da na kafaru wa kaddabu bi ayatina waɗanda suka kafirce suka kuma ƙaryata ayoyin ƙaryata ayoyin Allah nau'i ne na kafirci in aka ce kafirci ƙaryata ayoyin Allah kafirci ya shiga abin ya shiga ƙarƙashin kafirci to amma duk da an faɗi kafirci da ya kunshi ƙaryata ayoyin Allah sai aka sake ambata ƙaryata ayoyin Allah kuma aka ce kafirci wanda ƙaryata ayoyin Allah ya shiga ciki sai aka kuma samu kazzabu bi ayatina saboda akan iya a samu kafircin da babu ƙaryatawa a ciki kafircin da ya fi muni shine kafircin da zai haɗu da ƙaryatawa akwai wanda zai ce na yadda gaskiya kake faɗa amma ba zan ba zan bi ka ba kaga kafirci yake kai amma ko bai karyata ba Abu Jahal abin da Abu Talib har ya rasu ga yana fahimtar annabi gaskiya yake faɗa amma ya ce shi saboda abin kunya kai ya abin kunya a ce ya ya bar addinin iyayensa haka ya mutu yace huwa ala billati abi Abdul Muttalib to kaga wannan kafirci ne amma babu karyatawa a ciki to haka nan a cikin kafirai ma za ka za ka iya samun wanda zai za ku zauna da shi kafiri ne ce gaskiya ne na fahimci addini ku gaskiya ne amma dai gaskiya ne in na musulunta za a kore ni da gurin aiki na musulunta mai gidana zai kore ni za a kore ni daga gidanmu za a yi kaza za a yi kaza ya yarda gaskiya ne amma zai zauna a kafircinsa to mafi munin kafirci shine wanda zai hada da kafirci da kuma ƙaryatawa to shi yasa akai atafin qaryatawa akan kafirci anan min babu atafil khas ala al'am akawo magana gaman biya sannan kuma kawo wani abu da yana cikin magana farko wace tanazzalul malaikatu war ruhu fiha malaiku suna sauko a cikin daren lailatul qadri da ruh ruh shine jibril jibril yana cikin yana cikin malaiku saboda haka ubangiji subhanahu wataala ya tanadar wa kafirai azaba ta wulakantarwa ce wata kunnar lati uiddat lil kafirin ku ji- ku- ku- wato ku kiyayi wutar nan da aka tanadar da ita domin kafirai domin kafirai anan Allah subhanahu wataala ya ce fa ulaika to waɗannan waɗannan akai amfani da da da, da ismul ishara lil ba'id waɗancan waka ce fa haula'i sai aka ce fa ula'ika aka nuna su kamar suna can nisa don a nuna maka cewa sun yi nisa a cikin bata sun yi nisa a aikin sharri da barna a bayan ƙasa sun yi nisa shi yasa sai aka amfani da ula'ika sai ana kawo ismul ishara alqur'ani ko dai ya zama wani yayi nisa a matsayi a gurin Allah yayi nisa a darajarsa a kimarsa a gurin Allah sai ayi amfani da ذلك هو أولئك أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون هذا أولئك أما سبب سبب سن نيسا درجة سودة matsayin su to haka nan wanda yayi nisa a barna shi ma ana kawo ismul ishara abin lab abin ismul ishara wanda zai nuna cewa yayi nisa a cikin wannan barnar tashi Allah ya ce fa ulaika to waɗannan da suka yi nisa a cikin barna lalle sun cancanci azaba ta wulakanci a duk inda aka ce al'azabun muhim azaba mai wulaƙantarwa min ahana yuhinu fa huwa muhinun azaba ce mai wulaƙantar da wanda yake cikinta to ne da kaga an yi sifanta azaba da cewa ta wulaƙanci ce to azabar kafirai ce azabar kafirai ce ba alƙur'ani sulubin ƙur'ani inda aka ce azabun muhim to azaba ce ta kafirai والذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا Allah ce waɗanda suke rowa kuma suke umartar mutane da rowa suke koye abin da Allah ya ba su na falalarsu sai ce wa a'tadna lil kafirina mun tanadar wa kafirai azaba mai wulaƙantarwa Allah ce wa khudhu hidrakum inna Allah a'adda lil kafirina azaban muhina ku shiga taitayinku Allah ya tanadar wa kafirai azaba taulakanci fa ba'u bi ghadabin ala ghadab wa lil kafirin azabun muhim suka koma da fushi akan fushi Allah ce kafirai suna da azaba taulakanci wala yahsabanna alladhina kafaru annama numli lahum khairun li anfusihim innama numli lahum liyazdadu ithman wa lahum azabun muhim Allah ce kada waɗanda suka kafirta su zaci cewa shibtar da muka yi musu shiftar da muke musu jinkirtawar da muke musu alkhairi ne gare su a'a muna jinkirta musu ne dan su yi ta ƙara laifuffuka wala hum azabun muhim kuma suna da azaba ta wulakanci Allah yana cewa idza wa idza alima min ayatina shay'an ittakhadha huzwa ulaika lahum azabun muhim yayin da suka san ya san wani abu na ayoyin to sai rika izgili da ayoyin namu Allah ce to wannan yana da azaba waɗannan suna da azaba ta wulaƙanci haka za ka gani da yawa a cikin alƙur'ani Allah subhanahu wataala yana kawo maganar azaba ta wulaƙanci akan kafirai takhadhu aymanahum jannatan fasaddu an sabilillah falahum azabun muhim amma al'azabul azim azabun azim wannan yana iya kasancewa ga mu'minai Allah yana iya sifanta ko Allah ya sifanta azabar mu'minai ya sifanta azabar wasu daga cikin mummune da za a sa su cikin cikin cikin wuta da cewa azaba mai girma azaba mai girma kamar wacce ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما kaga nan wanda ya kisan kai ba kafiri bai kafarta ba dan yayi kisan kai sai dai in ya halatta kisan kan ne yana ganin kisan kai haka nan babu laifi halal ne to nan ya kafirta amma ba haka ba yana nan mai laifi ne a gurin Allah Allah ya ce suna da azaba mai girma wa laula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu fid dunya wal akhirah lamassakum fima afadtum fihi azabun azim kaga waɗanda suka yi kage kenan waɗanda suka yi ba wani kage Allah ya ce wato ba dan rahmar Allah da falalarsa ba da azaba mai girma ta same su zalika lahum khizyun wadanda aka kama wadanda aka kama su suna fashi wace zalika lahum khizyun fi dunya wa lahum fil akhirati azabun azim saboda kalmar azabun azim ta zo ga waɗanda ba suke mu'mine ne masu masu sabo amma azabun muhim akan faɗi ta ne ga kafirai Allah ka kiyashe mu za mu dakata ana abin da muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure Allah ya mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh